أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan jumada thaniya hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan daya shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masalla'a majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan ainihin wato unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin asarimul battar na babban malami wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata muna nan dai a cikin karanta hanyoyi da mala yake kawo mana waɗanda masu sihiri ko boka yake bi wajen kirawo aljanu inda mun karanta wata hanya wadda mala yake cewa hanya ce ta amfani da najasa wajen ainihin wato gayyato ko kirawo aljanu a wato inda shi ainihin bokan yakan rubuta wata sura cikin surorin alkur'ani da jinin haila ko da wani abu cikin abin da ya shafi najasa sannan kuma ya ci gaba da karanta surkulle irin na shirka to a daidai irin wannan lokaci sai shi aljanin ya zo domin ya biya masa bukatar abin da yake ainihin wato bukata wannan hanyar ko shakka babu akwai izgili da wulakanci ga alkur'ani da kuma maganar allah ubangiji maɗaukakin sarki wanda a cikin wannan akwai kafurci mai girma to ballantana kuma ga rubuta ita kanta ainihin wato sura alkur'ani da najasa wanda ainihin wato in ba bushewar zuciya da nisantar imani ba da wuya ka iya samun musulmi wanda yake amsa sunan musulmi ya aikata irin wannan allah ya tsare mu sannan akwai hanya ta gaba shine hanya a tankis shine ma'ana wato gurgunta da kuma gurbata jerin gwanan da tsarin da allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani a kansa sai a jirkita wannan tsarin a maida sura a hargitsa ta ko ƙasa ya koma sama ko farkon ƙarshenta ya dawo farko ko kuma a taho da rubus wajen karanta ta reverse wajen karanta wannan sura ko wajen rubuta ta wannan shi ma wata hanya ce daga cikin hanyoyi ko kuma a tsitsinka ayoyin ko ainihin surar ba za a kawo ta ba sai a mai da ita wato babbaku ma'ana a tsitsinka ta ta zamanto huruful mufrada su zama haruffa ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai haka kila a sa su a cikin wani ainihin wato zane a hada da wasu lambobi wanda ainihin wato a shi ma akan yi amfani da irin wannan hanya domin a nemi aljani ya zo ya biya bukata sannan akwai hanya ta attanjim wadda ita ma mun karanta ta hanya ce ita kuma ta amfani da taurari duk da cewa su taurarin allah maɗaukakin sarki ya halicce su don manufa amma su ainihin wato sukan jingina ɗaukakawa ko ƙasƙantarwa ko samu ko rashi zuwa ga wani tauraro cikin taurari wani ma a ce baya fitowa sai sau ɗaya a wata ko sau ɗaya a shekara ko wani abu mai kama da haka in kuma sihiri aka yi ta hanyar wannan ainihin wato a tauraro to in aka dawo ma ana son a warware wannan sihirin sai a ce ai ba zai yiwu ba dole sai an jira daidai irin wannan lokaci tauraron ya sake bayyana sannan kuma sai a nemi alfarmarsa ya warware wannan sihiri da aka yi da sunansa da aka kaga kamar dai bautar taurari suke a takaice duk da cewa kamar yadda muka karanta su haka aljanin suke nuna musu amma a a lalle kam su taurari ba su da wani tasiri na irin waɗannan abubuwa ɗin sannan akwai hanya ta gaba shine ɗariƙatul kaf wadda ita kuma yaro akan samu ainihin wato a samu ainihin wato a samu takarda wadda take mai murabba'i hudu a ainihin wato a sa yaro cikin abin nan kamar yadda mun karanta sufar ita ma cikakkiya wadda ƙarshe shi yaron ta ƙarƙashi wato ta shi zai dinga ganin abin da yake gani shi kuma yana gayawa a ainihin wato shi bokan tunda kamar yadda muka karanta za a lullube shi ne a cikin bargo babba wanda a ciki shi kuma shi zai dinga ganin abin da yake gani saboda surkullan da aka ja aljanin zai bayyana ta cikin wannan shi yaron zai dinga gani ya dinga fadawa shi bokan ya gaya wa aljanin cewa a shi bokan ya dinga umarta yaron cewa ya gaya wa aljanin kaza shi kuma aljanin ya dinga bada jawabi ya bada amsa kamar yadda daidai mun karanta yadda hanya take ko sannan akwai hanyar al'athar wato shine yin amfani da wani bangare na tufa ko riga ko ainihin hula ko dan kwali ko hankiti wanda da yake taba jikin mutum a kai wa shi ainihin wato wannan boka wanda ana buƙatar warin jikin shi ainihin wato wannan mara lafiyan to da shi shi ma za a yi amfani wajen a gano shin wannan rashin lafiyar aljanu ne suka taba shi ko kuma wannan rashin lafiyar kambun baka aka yi masa ko kuma la rashin lafiya ce ta Allah da annabi wadda take za a iya zuwa asibiti a nemi maganinta to duk waɗannan mun karanta su a darasin da ya gabata inda malam da ya yi ta'aliki a ƙarshe ya ce lalle a cikin wannan akwai hargitsa tunanin mara lafiya ta yanda shi mara boka zai dinga ɗaga murya wajen karanta alkur'ani don shi mara lafiyar ya yi tsammanin ba bokanci ake masa ba alkur'ani ake karanta masa wanda ya yi imani da shi nan kwa ɓoye ana karanta wani surkulle wanda kira ne ga aljanu ko kirari gare su ko allantar da su ko wani abu mai kama da haka sannan abu na biyu akwai neman agaji da taimakon aljanu da kiraye-kirayensu da roƙonsu a abin da ba mai iyawa sai Allah wanda wannan shirka ce mai girma daga ciki kuma akwai ainihin wato su kansu aljanu ɗin makaryata ne sosai suna da ƙarya da yawa da haka baka da tabbacin cewa abin da aljani ya gaya maka haka ɗin ne ko ba haka ba ne domin mala yake cewa ya gwada da yawa daga cikin ainihin wato ikhtabarna fi ila ba'd sahara ba'd sahara wasu daga cikin bokaye sun yi amfani da bokancin su sun tambayi aljanun su wa mara lafiya an ce mara lafiyan nan aljani ne ya taba shi ko kaza ne kuma sai a gaba haka bane da sauran bayanan duk da muka karanta da haka zamu tashi a dariqatu tasi'a ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala mala yace a dariqatu tasi'a hanya ta tara cikin hanyoyin da bokaye ke bi wajen ainihin wato kiran aljanu domin su yi musu aiki ya ce almandal ita ce wata hanya da ake kira ɗariƙatul mandal ɗariƙatul mandal ita ma kamar yadda za mu ji ta a cikin karatun wato wani nau'i ne daga cikin nau'i na bokanci wanda galibinta ita kuma hanya ce da ake amfani da ita idan abu ya ɓata ana so a san yana ina ko an sace abu ina za a same shi waye sace to sai abu wannan hanya ta mandal in aka je wajen shi wannan bokan to yakan bi wannan hanya din domin aljani ya bashi labarin cewa abin nan da ya bata mutum ne a'a wani abun hawa ne a'a kuɗi ne ya bata ake so a gane ina ya aka ya bata yana ina ko kuma a sace abun aka yi abun hawa aka sace ko kuɗi aka sace ko kuma mutum ma aka sace kamar yanzu kaga an san irin wannan hanyar kila za a iya gano an ga mutum ya bata shin sace shi aka yi ko bata yayi ko hannun wasu ya fada ko kaza ko kaza wannan dariqatul mandal kenan wa huwa mustalahun ladaihim wannan wani yare ne su a wajensu suna kiransa dariqatul mandal ai ahla ahla sihir ma'ana ma'abuta sihiri wa sha'awaza da kuma rufa'ido ko surkulle qatalahumullah Allah wadaransu ya'ani yana nufin istihdaru jinniyin wato neman gayyatar aljani yazo da kiransa jinniyin kafirin aljani wanda yake kafiri a nemi yazo bidariki takrari ta'awizatin wato ta hanyar maimaita wasu kalmomi tusamma azima wanda ake kiransu surkulle an fahimta su suna kiransu surkulle amma azima ne shirkiya ruƙuya ce amma ba ayoyin alkur'ani ake ja ko wasu hadisai ba a surkulle ne da soki burutsu da shirkuci da shirme da sunayen abubuwan da ba kai ba gindi ba za ka gane ko menene ba shine ta'awizatin tusamma azima ana kiransu to za a ita maimaita wannan abin yakunu sahir wal iyadu billah wato shi bokan yakan kasance a irin wannan hanyar Allah madaukakin sarki ya tsare mu qad tawafaqa ala sigatin laha ma'a shaytanil jin wato wani lokaci za ga shi bokan yakan yi muwafaka ya dace akan wata siga ta irin wannan ruƙuya ɗin wannan surkullan ma'a shaitanin jin ma'a shaitanin jin tare da shaitanin aljani ma'ana ƙila lokacin da yake karantawa shi ma yana karantawa shi ne ma'ana sukan samu tawafuki wato akan wata siga ko kuma ita sigar da shi aljanin yake so ainihin bokan ya dinga karanta wata siga ce wadda ya yadda ita yake so a dinga karanta shi ma bokan ya yadda zai dinga karantawa duk lokacin da yake buƙatar taimakon wannan aljari din to da haka sai zamanto sun samu muwafaka sun samu wani haɗin gwiwa da dacewa da juna ra'ayinsu ya zo daidai ala sigatin akan wata siga laha ta ita irin wannan ruka din ko rukuya din a ruka din wato ma'a shaitanin jin tare da shaitanin aljani bi haithu tasiru ta yadda wannan kalmomin da ake maimaitawa za su zamanto kal'ahadi bainahuma kamar wata yarjejeniya ce suka yi a tsakaninsu cewa in kana so za ka maimaita ta sai ka ji kamar yadda za a ce ka karanta zikiri ka yi salatin annabi guda goma ko kuma ainihin wato ka karanta wannan tasbihin sau talatin da uku ka karanta wannan sau ɗari wannan ka karanta shi sau talatin da kaza ko wannan ka karanta shi sau goma to shi ma zai gaya masa cewa zai maimaita wannan kalmomin na surkullan sau wani adadi wanda suka samu yarjejeniya tsakaninsu wa ya kunu zalika ba a dastir da'il sahir liljinni wato wannan yakan kasance ne bayan gamsar da wato gamsarwa da shi bokan ya yi wa wannan aljanin bitalbiyati ɗalabati ta hanyar amsa duk abubuwan da shi aljanin ya nema jami'i ha gaba ɗayanta ma'ana wannan za a bashi wannan wurudin da zai dinga karanta na ƙarshe bayan dukkan abin da shi aljanin yake bukata shi wannan bokan ya amsa masa akan zai yi walau ishtamalat alartika bi muharramin bokan kuma ba abin da ya shafe shi ko da ko wannan abubuwan da aljanin yake so a amsa masa a yi masa ko da sun kunshi alartika bi muharramin aikata manya-manyan abubuwan da Allah ya haramta a shirye boka yake ba da ainihin haɗin kai ya kuma amsa wannan abubuwan da shi aljanin ya nema ko da ko waɗannan abubuwan sun kai ga abubuwa na haram a shari'a au talaffuzin bi shirkin ko kuma abubuwa ne waɗanda furta su ma shirka ne to aljanin yakan sharɗanta wa bokan yin hakan kuma shi bokan yakan yarda akan haka fa idastar dahu bi zalika idan shi boka ya gamsar da aljani waɗannan abubuwan ahadahu to sai kuma ya yi alkawari da shi ya yi yarjejeniya da shi bi ta'awizatin bi ta'awizatin da wannan ainihin wato ruka wannan surkulle din wata kunu kuma wannan surkullen yakan kasance mutadamminatan shirkan sarihan yakan kunshi shirka karara wani bokan za ga abin da aka sharɗanta ya dinga yi kafin aljanin ya zo kuma ya bashi a ya biya ma bukata to kalmomin da abubuwan da ake so ya dinga faɗa sun kunshi shirka ne kuma shirka ɓaro-ɓaro da manyan baki ba wai shirka a kaikaice ba na fatan gane wata kunu galiban bi kalimatin ghairi arabiya kuma mafi yawan lokuta za ga kalmomi ne da ba na larabci ba ballantana a ce a to koma cikin kamus ka dubo ma'anarta ka gani ma'anar mai kyau ce ko muguwar ma'ana ce a kalmomi ne wanda yawancinsu ma za ka ga ba larabci ba ne domin larabci ne za a iya komawa a ce a gano ya ma'anarta take to saboda haka galibinsu za ka kalmomin da za a ce bokan ya dinga yawan kira yana maimaita su sau wani adadi in yana so aljanin ya zo to za ka ga ba larabci ba ne kasiriyaniyati kamar siriyaniyanci siriyaniyanci yare ne wanda aka saukar da injila da shi na fata gane an saukar da injila ne zuwa ga annabi isa da yaren siriyaniyanci to yanzu ka a zuwa dinga siriyaniyanci shi sa saka ga in aljanin ya tashi ko kuma ana wato shi bokan yana wannan surutan ba za ka iya gane me ba saboda wani yaren kwata-kwata ba ma na ƙasar ku bane kwata-kwata yaren ba ma na ƙasar ku bane ballantana ka taba cewa ka taba jin wasu suna irin wannan yaren ko da baka san ma'anarsa ba yanzu aka ce siriyaniyanci kaji yare ne wanda aka saukar da injila da shi to wani lokaci kalmomin da za a lakkana wa shi aljanin irin wannan kalmomin ne da aka ɗauko su daga yaren siriyaniyanci shi kansa bokan in ka tsare shi za ka kashe shi mai suke nufi mai sani an bayyanta ko matsalar misali wa kullama talal mu'azzimu at-ta'awidhata at-ta'awidha duk lokacin da ainihin wato shi wannan al-mu'azzim mai karanta wannan surkullan shi bokan duk lokacin da tala ya karanta at-ta'awidha wannan surkullan hadara khadimul mandan to shi wannan mai hidima a irin wannan sihirin sai ya zo fa yasta'miluhu fatihul mandan to sai ya nemi wato shi wannan aljanin da ya zo fa yasta'miluhu sai ya sa shi aiki shi bokan ya nu ya ce ga irin tunda ya riga ya yi masa dukkan sharuɗan da ya sa masa to yanzu ya gayyato shi ya zo fa yasta'miluhu sai ainihin wato sa shi aiki ma'ana shi aljanin ya gaya shi bokan ya gaya wa aljanin ga abin da yake so fatihul mandal wanda shi kuma yana son ya san wani abu da shi wannan fatihul mandal wanda masanin wannan ko shi wannan bokan wanda irin wannan hanyar ake bi shi kuma zai masa budi ya gaya masa cewa kaza ya faru musamman ita ma hanya ce da akan bi an yi sace kaza ko kaza ya bata da sauransu ai as-sahiru awul musha'awidh ma'ana as-sahiru shi bokan awul musha'awidhu ko ɗan rufa idan filisti dilali ala ga'ibin sai ya sa wannan bokan ya masa bayani wajen gano wani abu da ya bata wani abu da ba aka neme shi aka rasa shine ga'ib ko kuma wani da ya bata ba a san inda yake ba sai a je wajen boka a ce to shin yana raye ko kuma ya mutu sannan a hannun kirki yake ko kuma a mugun hannu yake na fata an gane to shi in bokan yana so ya san wannan shi ma bai sani ba da haka sai ya nemi wannan aljanin shi zai gaya masa cewa yanzu haka baya garin nan yana gari kaza ko yanzu haka ba ma ya kasan nan an fita da shi daga kasan nan kuma yanzu haka ma yana cikin mawuyacin hali ko yanzu haka yana cikin kwanciyar hankali da sauransu kama surukin kamar wani abu da aka sace ce yanzu motar a ce ai ba fita da ita daga ainihin wato garin kano ma a ce masa tana wajen yamma kuma gaba ɗaya tafiyar da aka yi da ita bata wuce kilomita kaza ba an fahimta turaka ce amma ta bokaye au mafqudin ko kuma wani abu da ainihin wato mafqud wanda aka rasa shi kamar wanda ya bata wa nahawhu da makamancin haka wa tafsiluhu yanda bayanin yake an yi hudirar sahiru ɗiflan shine shi bokan zai halar zai nemo wani yaro lam ya bulugil hulma wanda yaron bai balaga ba idan ya nemo shi wa ya kuno gaira mutawaddi'in dama yaron zai zama bai da alwala kuma yana da alwala za a ce shiga ban ɗaki ya fitsari ta kare da haka yaron zai zama bai da alwala fa yaktubu ayatan min alquran sai ya rubuta wata aya ta alqur'ani ala jabhatihi a goshin yaron wa galiban ma ya mafi yawan abin da suke rubutawa ƙaulahu ta'ala faɗin Allah ta'ala faka shafna an ka gitsa aka fa basarukal yau mahadid faka shafna an ka gitsa aka fa basarukal yau mahadid ina fata an gane eh maganin ciwon ido ko ko ba ita cewa ake bayarwa maganin ciwon ido ko eh in ka je ka idan mutum yana ciwo sai a ce ka dinga karanta faka shafna aka shafna an ka gida aka fa masa rukal yau mahadid to ita mai tabuka ma aka ce an ba sayid na aliko ba ka shafna an ka gida aka to gaga irin wannan dama za ga kawai sai a dan duba wata ma'ana kawai sai abin nan kaban wani wata rana ina gaya muku kaban maganin ciwon ido ne maganin ciwon ciki lallabi safi batsanihi ila yau mai ba suna ciki yana cewa a rubuta masa lallabisa lallabisa fi baɗani wani kuma yana fama da shakuwa aka ce a rubuta masa rabbana galabat alaina shiqwatuna to wannan aya fakashabna yawanci ita ake rubutawa fakashabna an ka gitsa aka sai muka yaye maka wato muka yaye rufi daga kan ganinka fa basarukal yawma hadid a yau ganinka zai zama mai karfi ana magana ne game da ranar tashin alkiyama maka shafna an ka gita'ak fa basarukal yawma yau kar zaka dinga ganin komai ba wani dishi dishi ba wanda zai zo makaho ya ce ya rasa ganin zaka ga duk abin da yake faruwa to idan galibi ita ake rubuta thumma yuhammiluhu finjanan sannan galibi sai ya dora masa wani ɗan kofi haka shine finjan ya za'u fihi kuma a cikin wannan kofin galiban yakan sa masa hibran wata yar tawada haka inki tawada au zaitan ko mai thumma ya qara'ul mu'azzim sannan shi wannan mai surkullen zai karanta as-sahir ma'ana bokan kenan zai karanta al-azima surkulle al-muwafaqu alaiha wanda suka yi suka yi wato hadaka suka hadu akan karanta shi da shi da bokansa kenan da shi da aljaninsa kai fayar ɗiful filfinjan aljinni almuhabbar da aka shi wannan yaron shine zai ga a cikin wannan kofin sai ya ga aljanin da aka kirawo fayas aluhu to sai ya dinga sai ya tambaye shi anil mafqud game da abinda wanda ya bata wane ne ba a gan shi ba yanzu yana ina yana wani hannu yana ya kai yana gari ko kuma an fita da shi daga gari ya kai kilomita duk sai ma wannan tambayoyin fayujibuhu shi kuma aljanin ya dinga bawa wannan yaro amsa wa huwa yara suratahu kuma shi yaron yana ganin surarsa mutamathilan wato yana ganin kai surar shi wanda ake neman wato kamar irin wanda ake ake za ga wani lokaci ana irin wannan kuma har yanzu za ga tsafi ne sai a ce wane wani lokaci sai ga an kawo ruwa sai a zuba a abin nan sai ga hoton mutum a ciki a ce me kake so a yi masa aka ce kashe shi za a yi kawai sai a caka masa wani abu kuma sai ga wancan din ya mutu siri ne kamar wani majigi kawai aka zuba a cikin ruwa aka barbada wani magani ya yi wannan surkullan nasa kawai sai ga wanda ake neman gashi shi ne wannan ya duba da kyau da shi ne ya za a ce ido ɗaya za a yi mai kawai dai a wayi gari kawai mutum a nan shi da ido ɗaya an tsire shi Allah kiyaye sai ga surar tasa mutamathilan bi hibirin an zana shi kamar an suranta shi bi hibirin da wannan tawadar aw zaitin ko da wannan man an dan abin nan din an zana shi haka wani hawi hima da makamanta haka fa imma an yuriyahu aljinniyu ash-shay al-mafquda fa yu'rafu makanahu fa imma ko dai an yuriyahu aljinni in aljanin ya ga dama zai iya nuna masa ash-shay'a wato al-mafquda abinda aka nema aka rasa din fa yi ƙorafu makanahu har ma a iya gano gurin da abin yake au ya tuba lahu bi hurufin ko kuma ya rubuta masa da wasu haruffa mutafarrika waɗanda suke a an rarraba su ala lauhin a wani allo ya rahu ɗifil wanda shi yaron yana gani wa rubbama sa'alahu an sariki sau da yawa ma yakan tambaye shi game da ɓarawon waye ya satar fa yaktubu sai ya rubuta masa cewa wane ne wa hakaza haka dai za a yi ta yi har duk bayanin da ake nema a samu shikenan wa yulhadu fi hadhihi tariqati fi hadhihi tariqatin tisharaha yace wato wa yulhadu fi hadhihi tariqatin tisharaha fa rubbama qama bi hadha dajjalun musha'widhun aw sahirun aw hatta man zahiruhu sala yake cewa wa yulhadu ka lura ko an yi lura an kula da cewa fi hadhihi dariqatin tisharaha wannan hanya ta yadu ana yawan yin ta wato an lura cewa irin wannan hanya ta yadu sosai ana yin ta fa rubbama qama biha dajjalun musha'widun sau da yawa zaka ga wani makaryaci musha'widun dan rufa ido dan damfara aw sahirun ko boka sau da yawa aw hatta man zahiruhu sala kai har ma wanda zaka ga zahirinsa mutumin kirki ne sai ga shi ma yakan bi irin wannan hanyoyin fayulbisu alal ammati amra dinihim wato sai ga mutum irin wannan makaryatan sun tsayu kai da fata wajen gurbata da kuma lalata wa mutane addininsu wa yuhimuhum ya dimautar da mutane bi annal jinnal mu'mina cewa fa shi wannan aljanin da ake amfani da shi a irin wannan hanyar fa mumini ne musulmi ne ya khadumuhu yakan yi masa yana masa hidima bi dariqil mandal ta irin wannan hanyar falyuhdhar min zalika ashad alhadar malam yake cewa lalle a guji irin wannan matsananciyar guda a guji irin wannan shi ma tsafi ne kuma bokanci ne wa min ma yushbihu fatahal mandal min turuq isti'anati almuharrama dariqatul kaf wa min wa bima yushbihu fatahal mandal daga cikin abin da yake kama da samun wani bayani ta irin wannan hanya ta mandal shine fatahal mandal samun wani bayani samun wani budi ta irin wannan hanya ta mandal min ɗurƙil isti'anati ta hanyoyin da ake neman taimakon aljano almuharrama wadda shari'a ta haramta ɗariƙatul kaf ita ce waccan hanyar ta tafin hannu wadda muka karanta satin da ya wuce wadda ake yi wa yaro wa mu'addad ɗariƙataini wahidun wato abinda hanyoyin guda biyu suke bayarwa duk guda ɗaya ne da waccan ɗariƙatul kaf da wannan ɗariƙatul mandal ɗin duk abinda suke bayarwa abu ɗaya ne wani abu ne wa huwaddi'a'u kashfil ga'ib wato shine da'awar bayyana wani abu da ya bata ko wani abu da aka neme shi aka rasa da waccan hanyar da wannan duk kusan sun hada a wannan wa ma'arifatu makanil mafqud da kuma sanin wani abu da aka wato alga'ib wanda baya nan wato bayyana wanda baya nan shin a raye yake ko ya mutu wa ma'arifatu makanil mafqud da kuma gano gurin al-mafqud wani abu da aka rasa shi ko mutum ko waninsa awul masruqi ko wani abu da aka sace wa nahwi zalika da makamancin haka amma fa bi dariqatil istirda duk ta hanyar yarjejeniya da gamsar da shi aljani din da haka da waccan hanyar da wannan kusan abu ɗaya ne duk gaba ɗayan su ana amfani da su wajen gano wani abu da ya bata ko aka sace a ta'aliqu ala hadhihi dariqa malai yace ta'aliqin da za a yi akan irin wannan hanya na farko istirda'us sahiril jinni wato bi fi'il ba'd al muharramati aw shirkiyat wato a cikin wannan abin da ke cikinta na hadari shine wato shi boka yakan yi ƙoƙarin yardar da kuma gamsar da aljinniya aljani bi fi'il ba'dil muharramat wannan kenan da haka wannan abinda wannan hanya ta kunsa wato shine kokarin gamsar da shi ainihin wato aljani da boka ke yi ta hanyar aikata wasu abubuwa na haram ko kuma ma na shirka abu na biyu ala azimatu ita shi kansa wannan abubuwan da ake karantawa surkullan wahiya ta tawi ala shirkin shi ma za ga ya kunshi shirka a wistigathatin biljin ko neman taimako ko agajin aljani wa shayatsin da kuma shaidanu a ɗariƙatul ashira sai kuma hanya ta goma al'irafatu wal kihana wato duba da kuma ainihin wato bokanci amma al'irafatu amma ita irafa wato duba fahiyadda'a'u ma'arifati umurin min al-ghaib ita ce wato shine da'awar sanin wasu al'amura ɓoyayyu na gaibu بمقدمات يستدل biha مدعي zalika da wasu abubuwa da za a gabatar wanda shi boka ke kafa hujja da su akan da'awar haka na fatan gane zai ce ai akwai a kaza kaza alama kaza alama kaza tana nuna kaza da haka wannan muqaddimat abubuwa ne da za su gabata wanda in abubuwan in suka gabata sai kuma shi boka ya kafa hujja da su wajen da'awar ainihin wato sanin gaibin فإن استخدم ذلك العراف شياطين الجن idan wannan ainihin wato mai da'awar sanin gaibin ya yi amfani da shaidanun aljanu liyu'uli muhu shay'an dan su sanar da shi wani abu min ilmi gaibi na ilimin gaibu summiya al'arrafu kahinan to yanzu wannan al'arraf din ya tashi daga al'arraf ya koma kahin malam yana kokarin bambance mana tsakanin kalmomin da'awa ce dai ta sanin gaibu amma da zarar ya zamanto shi mai da'awar sanin gaibun shi wannan malamin da aka je wanda ake cewa malami ko dan duban sai ya zamana a duban nasa baya yin duba sai ya nemi agaji da gudunmawar aljanu su ne suke taimaka masa wajen yi mai bayani to yanzu ya tashi daga arab ya koma kahin an gane falkihanatu idan bokanci kenan a nan hiya shine iddi'a'u ilmil ghaib wato da'awar sanin wani abu da ya ɓuya na gaibu bi wasiɗati istikhdamil jin ta hanyar yin amfani da aljanu to wannan in dai har wajen ƙoƙarin kasan abin da ya ɓuya wanda aka yi shi ya gabata ko wanda za a yi shi nan gaba wanda ɓoyayye ne gaibu ne kake ƙoƙarin ka gano abin da ya riga ya wuce ko wanda zai faru nan gaba amma ba ka iya yin hakan sai ka nemi agajin aljani shine zai gaya ma kaza ɗin nan da ya faru ai ga abin da ya abin nan ko nan gaba abin da zai faru gashi to in mutum ya zama haka to sai yake cewa fa in kanat al muqaddimatu muta'alliqatun bi hisab al ahwal wa ta'thiriha ala al hawadith al ardiyya summiya al arraf inda idhin munajjima ku gane wannan bambancin sai ce fa in kanat idan al muqaddimat abubuwan da suka gabata ko abubuwan gabatarwar muta'alliqatun suna da alaka bi hisabil ahwal da lissafin irin halayya wa ta'siriha da kuma tasirin wannan halayya din alal hawadithil ardiyya bisa ga abubuwan da suke faruwa a bayan ƙasa summiya al'arrafu inda izin munajjiman to a lokacin shi al'arraf ya tashi daga suna al'arraf ya koma munajjiman masanin taurari in dai har zai duba sanyi zafi caccanzawar taurari fitowarsu tafiyarsu da sauran irin wannan ta nan yake samun bayanan da zai faɗa wajen gano gaibu to yanzu ya tashi daga arraf ya koma munajjiman kamar yadda a can bayan malam ya gaya maka cewa idan har wajen ƙoƙarin gano gaibun sai ya yi ta'ammuli da aljanu to ya tashi daga arab ya koma kahin idan kuma wajen ƙoƙarin gano abubuwan da yana komawa ne wajen duban yanayi da halayya zafi sanyi za, da, da makamantan irin wannan da yanayin taurari to yanzu wannan ya tashi daga kahin ya koma munajjim fattanjim shi kuma tanjim ilmun takminiyun wani il, ilimi ne na shaci faɗi ne takhmini ba shi da wani tabbas la yaqiniyun ba ilimi bane wanda yake da tabbas ilimi ne na shaci fadi al-gardu minhu al-istidlalu ala al-hawadith al-ardiyya bil ahwal al-falakiyya wato wal al-gardu minhu manufar irin wannan ilimin na taurari da ma suke koya shine al-istidlalu ala al-hawadith al-ardiyya dan su dinga kafa hujja akan abubuwan da za su dinga faruwa na halayyar canje-canje a doran kasa bil ahwalil falakiya suna auna su da halayya ta tafiyar falaki a sama wa tamziji baina zalikal quwa al falakiya wal qawabil al ardiya kama yaz'umuna da kokarin cakudawa tsakanin wancan karfi irin na tafiyar falaki wal qawabil da abubuwan da ke fuskantar al ardiya doran kasa kama yaz'umuna kamar yadda suke riyawa su gwama su su fitar da wani sakamako wannan shine munajjim da aka za ga abu ne wanda yake shaci faɗi ne ba tabbas kamar yadda suke riyawa malai yake cewa ka koma cikin majmu'ul fatawa majmu'u fatawa na shekul islam ibnu taymiya mujalladi na 35 shafi na 192 za ga ƙarin bayanin da malai ya can wa min at-tanjimi aidan yana daga dai ilimin taurari har wa yau ma yusamma bil mawalid abinda suke kira da al mawalid menene al mawalid sai ce wahiya an yadda'i shine shi bokan ko shi masanin taurarin ya dinga da'awa bi dariqi ma'rifatin najm ta hanyar sanin tauraro allazi kana ɗali'an wanda yake bullowa shi wannan tauraron inda wiladatu shaksi lokacin da aka haifi wani an ya kuna sultanan wato sai shi mai ilimin taurarin ya ce ai ran da aka haife shi ranar tauraro kaza ma ya bullo to kullowar tauraro a wannan ranar da aka haife shi ko aka haife ta yana nuna cewa wannan yaron da aka haifa sultanin sarki ne ko shugaba ne awa aliman ko kuma malami ne au ganiyan ko mai kuɗi ne au faƙiran ko kuma talaka ne au ɗawilal umri ko kuma wannan zai yi tsawon rai domin ran da aka haife shi tauraro kaza ya bayyana to bayyana tauraro kaza kuwa na nuna wannan yaro zai yi tsawon rai a duniya au kasirahu ko kuma takaitacciyar rayuwa zai ba zai datse ba a duniya wa nahwa zalika da makamancin haka da haka sai a je a ita murna cewa ai wannan ana ganin an haifi za a ga musamman harkar sarakuna tun da jarirantaka ake musu wannan duban a ce ai shi ma zai zai zama zai zama yarima zai zama dan sarki ko zai zama sarki nan gaba na fata an gane za ga irin tatsuniyoyin da ake karantarwa a kasar hausa duk da irin tasirin irin wannan in ka karanta irin su magana jari da wasu tatsuniyoyi da duk za ga irin wannan an je wajen wani wane ne ya ce ai za ta haifi da kuma wannan dan zai zama sarki zai yi kaza zai yi kaza duk za ga akwai irin wannan belief din da na ba ta gane to a karkashin wannan sai ya ce wannan yaron zai zama kaza ko zai zama kaza ko ba zai zama kaza ba ko ba zai zama kaza ba a koma cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na babban malami sheikh muhammadu aminu shankiti rahimahullah a mujalladinsa na hudu shafi na 492 za ga bayanin da malayi akan haka fa in khalat tilka al muqaddimatu an ikhbari shayatin wa an al-istidlal bi sayr al kawakib fi majariha summiya fa'ilu dhalika arrafan wa hasb idan ku abubuwan da aka gabatar suka suka wato bari maka fassarar soro fa in khalat tilkal muqaddimat idan waɗannan abubuwan da suka gabata ko abubuwan gabatarwa suka wofinta an ikhbari shayatin daga labaran shaidanu wa anilisti dilali bi sayril kawakib kuma wannan hanyoyin ko muƙaddimomin da aka gabatar suka wofinta daga ainihin wato kafa hujja da tafiyar taurari fi majariha a magudanar taurari summiya fa'ilu zalika arrafan wa hazu ana kiran wanda ya aikata irin wannan hanyar ta duba ɗan duba kawai ma'ana idan ya zama na wanda aka je wajensa baya amfani da aljanu wajen sanin gaibu baya amfani da taurari da tafiyar falaki wajen sanin gaibu to shi sunansa arraf idan ku har yana ta'ammuli da aljanu to ya tashi daga arraf ya koma kahin idan ku yana ta'ammuli da aljanu to ya tashi daga arraf ya koma munajjim idan ku baya ta'ammuli duk da su da aka zo ga irin hanyoyin da yake bi ya gabatar wajen yin dubansa ko wajen faɗin abin da zai faɗa ɗin sai aka ga babu maganar aljanu a ciki sannan baya amfani da taurari to wannan shine arraf hasb kawai an gane wa mimma ya da fil irafati aidan yana daga cikin abin da ke shiga cikin wannan irafa wato duba yana daga cikin abin da ke shiga cikin duba al-istidlalu bi qira'ati zahar kafa hujja bi qira'ati zahar da karanta az-zahar az-zahar zamu karanta hanya ta ƙasa hanya ta 11 za ga qira'atu zahar al-murakkam wato wani dutse ne mai kaman wato shape din Ka'aba shine azahar to akwai abubuwan da ke jikinsa na zane da waye karanta su za a ga wato in ka duba wayannan duk da za mu karanta duk suna da alaka da irin wannan wani dan zane ne akwai wanda za a ga a kofi za a ce zane zanen kofi ko zanen hannun mutum da shi za a yi duba ko zanen kofi irin na tangaran din nan yan fulawoyi da yan kaza kaza to da su ake abun nan ko kuma abun da aka sha a ciki in ya ragu ya karkata guri kaza to kaza ne in ya karkata guri kaza zaka dinga ji kamar yadda zamu karanta an fahimta wannan ba malam so yake koyar da mu ba shi yasa baya faɗan hanyoyin daga farko har ƙarshe kawai yana gaya maka irin hanyoyin da ake bi sai ya ce daga ciki akwai kafa hujja ko wato kafa dalili akan abin da boka ya faɗa bi qira'ati zahar da qira'ati zahar zamu ji meye qira'ati zahar zai gaya mana shi a can gaba wa bi qira'atil finjan da kuma ƙira'atul finjan shi ma za mu yi shi a can gaba ya kawo hanyarsa shi ma cikakkiya ƙira'atul finjan na fata gane wa bidarbi bil hasa da kuma addarbi bil hasa wato addarbi bil hasa shine suka ce shi boka wani nau'i ne da boka ke amfani da tsakon kwani tsakoyi inda yake tara su a wajensa masu yawa duk lokacin da wani ya zo yana son ya san yana da sa'a ko ba shi da sa'a zai aure ta ko ba zai aure ta ba zai samu kuɗi ko ba zai samu ba tafiyar nan akwai kaza ko duk lokacin da irin wayannan suka zo ko zai zai tsaya takara zai ci ko ba zai ci ba ya za a yi ci da sau to duk ire-iren waɗannan in suka zo to shi bokan idan duk wani ya zo masa game da wasu al'amura musamman al'amura al-mustaqbala wa'anda ba wa'anda suka wuce ba na future wanda za su zo nan gaba to shi wannan bokan sai ya jefar da wannan duwatsun a cikin wata zawiya wani ɗan wata yar da'ira na fata an gane idan ya zubar da wannan tsakoyin a ciki sai ya koma ya dinga tsamo su da bibiyu bibiyu an fahimta sai ya ɗebo ƙwaya biyu sai ya ajiye sai ya sake koma ya sake tsamo ƙwaya biyu ya ajiye sai ya tsamo ƙwaya biyu ya ajiye sai ya tsamo ƙwaya biyu ya ajiye to idan ya zo tsamar ƙarshe sai ya zama guda biyu ne suka yi saura na fata an gane to akwai sa'a idan ku ya gama tsamowa yana tsamowa yana tsamowa sai ya zama tsamar ko ɗaukowar ƙarshe ƙwaya ɗaya ne ya rage shari'a afku an fahimta da aka tsakoyi ne za a girgiza su kawawa a wani guri sai kuma kuma dinga ɗauko su to an ɗauko da guda biyu za a dinga ɗaukowa na ƙarshen da aka je ɗaukowa in guda biyu ne sai a ce to kai kam hani allaka abin zai yiwu ko za a yi nasara ko za a samu ko za a yi kaza ko za a yi kaza in ko ya rage ya zama wuturi ne kwaya ɗaya ne ya rage ina fata an gane to wannan yana nuna wannan abin sharri ne babu sa'a a cikinsa in an samu ma zai zama bala'i da tashin hankali da sauransu wannan shi ake kira ad-darb bil hasa wa bi hisab at-tali' shi kuma hisabin tsane wani abu ne na gan shi ma kamar agogo da lambobi da zane-zane haka a jiki an fahimta amma shi in aka in ka zo wajen mai amfani da shi kuma irin wannan hanya ce ta duba ita ma in mutum aka zo wajensa tana da alaka da sanin ainihin wato ran da aka haife ka shekarar da aka haife ka a lokacin da aka haife ka a wurin da aka haife ka yana da alaƙa wajen wa'annan lissafe-lissafen a auna da wannan alhisabu ɗale ɗin shine zai nuna cewa kai mai arziki ne ko kuma sai dai a yi haƙuri matsiyaci Allah ya yi ka ko matsiyaci Allah ya yi shi kai ko? na fata an gane waduwarke to shine hisabi ɗale waduwarkin la'ib da kuma katin karta shi ake kira ashadda ko kuma kuwantishina kuwan kuwat shina kuwat shina in ka je ka duba za ga karta ce wato wani nau'i ne na duba idan mutum ya yi mafarki gashi yana karta an fahimta to me ya gani ni ban san sunayensu ba akwai wane ne akwai wace ce su masu karta sun san sunayen wayannan abubuwan ko to saboda haka ya danganta abin da ya gani shi yake nuna a ya kusa aure a aikinsa ya kusa samuwa a to wannan shekara zai je aikin haji a a wannan shekara zai samu kuɗi masu nauyi a bacci fa ina fata gane da yayi mafarkin yana wasan karta ita ce ainihin wato warakin la'ib shine wato wasan karta au shadda shi ne ita ce dai shadda ɗin ko kuma kuwantishina kuwantishina ko kuwantishina shi ne dai katin karta to da ya yi mafarkin yana kaza sai a ce a to ka saurara insha Allah wannan yana nuna cewa kaza zai faru gare ka ko kaza zai faru duk nau'i ne na duba walfatu bi subha da kuma neman bayani ta hanyar carbi akwai wanda shi kuma da carbi yake duba ko ta ce subha sai a bayar a ce ɗauki ɗaya kakka zaɓa kawai ɗauki ɗaya aka duba sai a ga tana kusa da ladan ko tana kusa da liman to a nan shi kuma sai a gaya maka a gaya mutum menene akwai sa'a ko ba sa'a da sauransu wa qira'atul wada da kuma karanta abin zanen da ke jikin wuri an san wuri yayi ko wuri wanda da can ake amfani da shi kuma akan dan sawa yara a wuya da sauransu za ga 'yan bori suna yawan amfani da shi ko? na'am? da 'yan ƙoroso ma suna amfani da shi ko? wuri an gane shi ko? to wannan shi to akwai ana yin duba shi ma da shi kullu zalika duk waɗannan da malam ya ambata ce yu'tabaru min sunufil irafa duk akan fassara su ne daga cikin nau'o'in al'irafa duba su ba da aljanu za ga mutum yana amfani ba wani abu ne kaman magic kaman logic haka ake yin abun sai kuma kaga an wani lokaci an yi sa'a sai ga abun ya zama kamar gaske in lam yakun fihi ikhbarun min min shaytanin lil arab in dai ya zamanto babu wani labari da shi wannan dan duban yake samu daga aljani wato shedanin aljani to wannan abun ana kiransa irafa fa in tadammana zalika idan kwa ya kunshi haka ya zamanto bayan hakan kuma ana jin yana magana da aljanu yana gayyato aljanu kana ka kahana to abunsa ya tashi daga duba ya koma kahana bokanci mafhum wa in tadammana qira'ata jadawil al jadawil al kawakib idan ku kaga abin ya kunshi karanta wani timetable wato wani zane kamar na timetable na taurari wa tafsirul arqam da kuma fassarar wasu lambobi taba'an laha da bin waɗannan lambobin fa yakunu inda idin tanjiman to a daidai irin wannan lokacin to ya kuma tashi daga irafa ya koma tanjim ilimin taurari kenan kaga abubuwa ne guda uku duk suna da alaka da duba kuma dukkaninsu shirka ne wato akwai alkahin alkihana akwai al'irafa akwai tanjim ya danganta da wajen wane boka aka je da wace wane salo yake amfani da shi cikin waɗannan salalan mafhum fal'irafatu kama sabaka ita irafa wato kamar ka ce duba kamar yadda ya gabata lafzun amun wani lafazi ne gamamme ƙadiyan faridu yakan kaɗaita wani lokaci ya ci gashin kansa wa ƙadiyan da rijidunahu mustalahan mustalaha alkihanatu wa tanjim وقد يندرج دونه مصطلح الكهانة والتنجيم وغيرهما yace wani lokaci kuma wato fassarar alkihana bokanci watan jim da ilimin taurari sukan nannaɗe a cikinsa wato wani lokaci akan samu kihana ta shiga cikin irafa wani lokaci tanjim yakan shiga cikin irafa ya danganta daga shi arraf din wace hanya yake bi idan baya bin kowace irin hanya yana nan a cikin yana nan a matsayinsa na arraf in yana bin hanyar bokaye aljanu ya zama kahin in yana bin hanyoyin taurari ya zama munajjim malam wai kuna gane abin da malam yake ta kokarin fayyacewa ko wa qad zakar ba'du ba'du ahli al-ilm yace wasu cikin malamai kuma sun ce annal farika bainal irafati wal kihana akwai wani cikin malamai da ya ce abin da ke bambance al'arraf da alkahin abin da ke bambanta tsakanin irafa da kihana duba da kuma bokanci ma'a annahuma tare da cewa waɗannan kalmomi guda biyu yashtarika ne dukkaninsu suna da haɗaka fi da'awar ɗila'i alal gaib wajen da'awar sanin gaibu duk kowannensu za a ga yana kilemin ɗin sanin gaibu da shi al'arrab da alkahin tare da cewa sun yi wannan tarayyar wancan in ka je wajensa ƙarshe dai abin da yake so ya nuna ya san gaibu haka shi ma wannan amma duk da aka ce annal irafa ta kunu muktasatan bil umuril madiya wal kihana muktasatun bil umuril mustaqbala wato ita irafa ta keɓanci al'amuran da suka wuce duk abin da ya wuce ake so ba a sanya abin ya faru ba ake so a sani to wajen al'arraf za a je ko abu ya bata ko an sace wani abu ko wani abu yana faruwa an rasa ganewa sihiri aka yi ne ko ko ainihin rufa kambun baka ne ko me ya faru ne in dai abin ya riga almadiya al'amuran da suka wuce ake so a san su to al'arraf aikinsa ne shi ne yake dilin da abubuwan da suka wuce walkihana shi kuma alkahin muktasatun ita hana ta keɓanta ne bil umuril mustaqbala da al'amuran da za a yi nan gaba a ce mutum zai yi kuɗi ko a ce mutum zai ci mulki na fata an gane ko a ce mutum zai samu fita wata ƙasa ko zai samu aiki ko zai samu ainihin jari ko kaza ko kaza ko kaza a koma cikin ainihin almaraji as-sadiq naqalan an kalamin al-fakhr razi fi tafsiri wannan magana an ciro ta ne daga maganar wato al-fakhr razi a cikin tafsirinsa wa hunaka ayyuhal qari'u tafsilan لبعض من الأنواع من أنواع العرافة المشتهرة يتي وهناك أيها القاري تفصيلا يتي هروا يوكم أقوس بيانا يا كيمي كراتو لبعض قوس ساشي من أنواع العرافة دق نوع العرافة دوبا المشتهرة وأن سك شهر أنا أقوى وني تفصيلا كما وني قارن بيانا إر إر إرانسو نفتان غاني تو lokaci yayi to mun zo kan gaba dama sai mu tashi a ɗariƙatul hadiya ta ashara ko insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana